على عبده وصحبه ومن بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kuikin sarki ya kawo mana ranar da Laraba da marar bakwai da watan sha'awan sai ya rasa da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku a kalandar nasara kuma kamar tara ga watan dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda aka saba a ranar irin wannan ta laraba muna karatu wani littafin mai albarka ne na tuffatul mawdu ya aka da mawdu wanda karɓaɓɓen malami ibn qayyim da jawziya Allah mu da shi sarki ya masa rahama ya rasu hijira na da shekara dubu ɗari bakwai da hamsin da ɗaya wannan kuma shi ne darasi na saba'in da tara a irin girgar kamar na littafi muna babi na goma sha bakwai inda yake tattaunawa a kan matsalolin al'amura ko wani wasu yanayi da za a lura da su dangane da sarki da yaro waɗanda waɗannan ababe za su yi wa yaro amfani a lokacin da ya girma to za mu tsari shi inda yake cewa fi sahihi muslim a cikin fasalin da ya kulla a ƙarƙashin makalatin makalatin saniya ne ke tarihi hada yana ishara zuwa ga littafin bukura na al'adunna dangane da ya dan tari ko mutum ke fara kamuwa a cikin mahaifiya har zuwa lokacin da zai girma har zuwa da lokacin da za a haife shi karkashin wannan ne ya fara koro mana hadisai waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yi waɗannan bayanai da likitoci a yau ke cin gajiyar su da sauran al'umma wanda duk wani ilimi da za a gina karkashin wannan babi to mafi kyan shi ne wanda ya dace da waɗannan hadisa mafi muni shi ne wanda ya saba wa hadisan kuma ƙarya da haka ba za a amfani da shi ba kwata kwata kamar yadda shi alimamu ibn al-qayyim din zai mana bayani a nan gaba to darasi da ya wuce na 78 nan wannan ne da 79 ya kawo mana hadisin da alimamu muslim ya fitar da alimamu bukhari da muslim suka fitar hadisin abdullahi dan mas'udi Allah madaukakin sarki ya yarda da shi sannan ya kawo mana hadisin Hudayfa ibn Sayyid wanda imam muslim ya fitar da sauran sannan ya kawo mana hadisin da alim ahmad ibn hanbal ya fitar shi ma daga hudayfa ibn sayyid al-ghifari to za mu tashi ne yake wa fi sayyid muslim an amir ibn wasila ya zo a cikin sayyid muslim daga amir dan wasila annabi sami abdullahi sunna mas'ud yaqul ya ji abdullahi ibn mas'ud yana cewa الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعب بغيره shi dan wuta shine wanda ya zama dan wuta tun yana cikin mahaifiya tun a wancan rubutun saboda abinda duk za ka ga wani kafiri ko wani mulki ko wani rabon wuta na yi kawai yana yi ne domin tabbatar da ita waccan manufa ta rubutun farko amma ba wannan aikin ne yanzu ya sa aka canza abin da aka rubuta ba tare da ya rubuta mai na da janna amma an yi da sai kaza na da'a na biyayya ya wancan rubutun shi za a tabbatar domin fa kullun muyassarun lima khuliqala kowa za ga an sauƙaƙe mai abin nan da aka halitta shi da shi shi dan aljanna na ga yake abin da zai wace wahala ko a cikin shi in na ayi da karfi ne za ka bai wahala da shi in na ayi da karfi ne za ka ba wahala da shi amma shi dan wuta irin wancan aiki da addini bakar wahala shi yake yanzu wani da za ka tambaye shi gurin kai yan tabiyu da shi in ya ga alamun kai ma irin shi ne sai ya yi bakanta maka ne in ka kwanta bacci yake zikiran sallar asuba na biyu zai ji kamar yi jinjiga an kare ya gama tashi to da ya faranta maka rai da ke kulab-kulab da turai da kitan tebur sai za a fara laliga yawwa yanzu nan ne ba zai karanta ba a ce ana wata kuɗa ana yi sai an yi ya samu ya samu new appointment ɗin sama dan wuta shi dan wancan dan wutar da wancan aikin na aljanna ke mashi wahala to kuma ka dawo dan aikin aljanna aikin shi na wuta zai mashi wahala ka tabbatar ya mashi wahala to shi ne shi wancan ibn wasila yake cewa ya ji abdullahi da mas'ud yana cewa shi dan wuta shine wanda aka rubuto mai cewa shi dan wuta ne kin yana cikin mahaifiya yace wasa'i shi kuma dan aljanna shine dacewa shine samun rabo man yu'iwa bi ghairi shine wanda aka wa'azu ko ya wa'azu da wani shi ne wanda ya ɗauki darasi wani ya yi wannan abin ya samu matsala to me rago za ka ga ya kiyaye misali wani ya yi ƙarya an turke shi an tare shi ta tabbata ƙarya ce to mai hankali ne menene ya yi ne me ya faɗa ne har ya zama ƙarya to zai kiyaye akan duk waɗannan laifuka to shi kenan da yaji wannan magana fa a taro bilan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya qalu lahu ulayka ibn husayn al-rifari ko asilin al-rifari da yaji wannan magana sai ya tafi wajen wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ake kira Hudayfa dan Asil al-Rifari wanda ya fitar da wancan hadisi ko wancan riwaya ta Imam Muslim sai ya same shi فحدثه لذلك من قول ابن مسعود sai ba shi labarin abin da Abdullahi kan Mas'udin ya faɗa. Fakala sai ce wa kaifa yanka rajulun bi ghairi amal. Shi abin da ya rikita shi shine kai Abdullahi kan Mas'udin ya zaka ce mutum ya zama dan mudatin a cikin mahaifiya. To a cikin mahaifiya shi mukallafi ne? Me aka farlanta mai yaki? Me aka hana shi ya aikata? kaga wannan sai ka iya cewa dalili ne amma ba dalili ba ne shi Allah dai shi ke da wannan halittar kuma zai iya aikata duk abin da ya ga dama shi sa aikin Allah ke kaiwa da komowa tsakanin adalci da rahama kaga in ka ce rahama alfarma ke to ka cancanta ba amma Allah ya ga yana so ka cancanta akwai kuma adalci adalci shine walbani walbaka abin da ka yaya maka. To Allah abuwa ya ga to daga cikin adalcin Allah in ka kalli yadda aka yi mutum, ka kalli yadda ya rayu, kuma Allah ya ɗauki mutumin nan ya saka shi a wuta, to za ka ce an yi adalci. Dan shi mutumin da ya kusan kusan abin da ake nema ba. To amma shi anan sai tunani shi ya tafi akasin haka, sai yake ga ya za a yi a ce mutum tun a ciki ya zama ɗan wuta yaya aka zai rubutawa da shafi yun ɗan wuta ne. alhali shi ba ma a halitta shi ba ba a baki lokaci ya girma ba sako bai ishe shi a shekarun da ya yi hankalin da zai iya gane sakon Allah ba daga nan sai a zura mashi ido a ga zai aikata ko ba zai aikata ba to shine da ya faɗa mashi haka sai shi kuma ya bashi amsa fa kala da kurrajin sai mutumin ya ce mashi shi mu zai fa kenan sai ya ce ma shi wancan amir ibn wasila a ta ajabu min dalil kana mamakin wannan maganar da Abdullahi dan Mas'udin ya faɗa ne to fa inni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu to ni ma na ji manzon Allah tsira da hiskin Allah tabbata gare shi yana cewa kenan waccan maganar da Abdullahi ibn Mas'ud ya faɗa masa ba ra'ayin shi bane kaga ta ba ra'ayin shi bane haka ya ji ta daga bakin da baya karya kuma ba shi kadai ya ji ba ni nan ga nauni kamar yadda yake ga nauni annabi yake cewa idan marra bil mutfati tintani wa arba'una layla idan dugon mani ya kai kwana arba'in da biyu ba a sallamu ilayhi malaka Allah zai aiko mashi da mala'ika fa sawwaraha sai sura irin mutumin da ake so a yi da wannan dugon mani wa khalaqa sam'a sai Allah ya halicci jin wannan mutum da ake so a halitta wa basaraha sai a suranta gani wa jirdaha sai a suranta fatar mutum wa lahamaha da nama naman mutumin wa ibama ha da kasusuwa duk ba a wannan lokaci duk a wannan lokaci sun makala ya rab daga nan sai shi wannan mala'ika da aka aiko sai ce ya ubangiji na a zakarun afunsa namiji ko mace fa ya kabi rabbuka ma sha'a sai ubangijin ka yanke hukuncin da ya ga dama in ka ce me yasa kai namiji a namiji ba wanda zai iya baka amsa sai wanda ya nakanci girman Allah kuma ya san girman Allah ya akai akai wani namiji wasu mace sai ka ce wato abin da yasa akai wasu maza haka Allah ya so kuma abin da yasa akai wasu mata haka Allah ya so amma duk wani ta'alilan eh abin da yasa kaza ne ka san kaza ai duk ka gama lissafin ka ba za ka dace ba sai ka dawo ka miƙa wannan lamarin cewa haka ya ga dama kuma la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun daga nan sai aka yi hukunci da abin da ya ga dama wa yaktubu al-malak sai Allah ya faɗa mai to ka sanya kaza sai malaika sai ya rubuta abin da Allah ya saba da cewa wannan dubin mani yake so ya zama sun mai kuru sannan sai ya ce mai ya rab ya ubangiji na ajalu ajali kwana nawa zai yi ko shekara nawa da wata nawa da sati ne da kwana nawa da minti nawa da sakan nawa bai ka dira kuka ma sha a bai tubul malak sai ubangijin ke yanke abin da ya ga dama kaga yanzu ke nan shekarun da mutum zai yi a duniya in ka ce ya aka yi wane ya tsawon rai kawai duk haka Allah ya amma za ka wani dide ta kaga shi wane yana kula da lafiyar shi yana kiyaye abinci yana waye to likitan da ya ba shi shawarar hakan kuma ya mutu din yana yaro to shi kuma likitan a ta'amurunan nasa ya zama ka kira ka ce a rika cin kaza a rika cin kaza a kaura cewa kaza a kaura cewa kaza sai ka jira ka dinga yawo likita ya mutu to kawai aka ce ya aka yi wasu ke jadewa wasu ke tsawon sun kwana wasu kuma su matsakaiciyar rayuwa wasu gajeren kwana suka ji haka Allah ya gada ba shi kanshi mala'ika kaga da a cikin maniyin ne ake ganewa kina inda gado ne to mala'ika ba zai tambayi Allah ba sai zai kalla ce ya da zama ne sun gaji tsawon shekaru bari in baki kaza da gado ne ba zai tambaya ba amma tun da kan ya tambaya ba gado ba ne to shi kuma bayyana sauri rabbuka ma sha'a Allah ce ka mutu kaza ka mai shekara kaza sai mala'ika ku fayattu bil malak sai mala'ika ce rubuta to wannan mutumin an rubuta jinsi to kuma an rubuta ajali kaga wannan ajalin to idan lokaci yayi ba wanda ya isa ya canza ba wanda ya isa ya canza in duk duniya ta taru ba za ta iya canzawa ba walau la idza balaghatil hulqum na ce dan me lokacin da ran masoyi ya zo makogwaro yana shirin zai fita wa an tun na irin tamburu kuna wurin kuma kuna kallo ba kun shagaltu da dakin bane ko gidan kuna kallo zai mutu wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusiruna kuma duk yadda kuke kusa da ke mun bi ku kusa da ke amma ku ba ku sani ba wanda ya ce falaula in kuntum ghayra madini tarji'unaha in kuntum sadiqin amma lokacin da aka mata sai ce to ya za a yi shi malaikan mutuwar nan ko dai a kira shi a kebe a yar gida ko yar Najeriya a kai shi a kashe alheri ko kuma yanzu kwa ɗauki mutumin nan ne a yi maza maza a canza mashi gari kwa canza mashi gida Kala ce wai me yasa shi dabara ba ku yi ba amsar ita ce gaskiya babu dabara to ajalin sai ya ce a rubuta duk lokaci ya yi shi kenan shi yasa za ga mutane da dama sai ta faɗuwa a kida in wani ya rasu daga shekaru ta gana ta ka gani ko wannan sai da zai ji a kunne ya rinka motsa jiki to wani abu motsa jiki ya faɗi shi ma da haka gidan yake so a yi a aikin da ya rasu ko duk wani dana dana dana dukkan riki ba kuma duk wani amfani ai kaga haruna rashid kamar da muka wani wani ya faɗa a cikin abin da wani salam ba da shi yana da wani tafi kalimatu na ala firashi da mawuci akwai da tafai da yawa masu irin wannan suna in ka shiga google za mu gan su da dama wannan dan canjin dan take kaɗan sarki kawo abin da haruna rashid ya faɗa an ɗaukar kwaso masu likitoci su duba shi yake cewa inna sabiba da tafihi wa dawa'ihi la yastati'u difa'a maqdurin ata yana koma zuwa ga wancan rubutun da ake da lahira inna sabiba da tafihi wa dawa'i likita da kwarewar ta harkar likitanci da kuma wa dawa'i da yadda ya san magunguna za ka ga kwarewar likita ya bai ba da magani ba sai dai sakulo cuta zai gano amma sai ba da magunguna ba zai iya ba to shi ne ya haɗa bisa biyu yace ka gan shi da ya sarfe ko ba a maka dole na da bai ya tunku da wancan rubutu da aka yi na kaddara ranar rasuwa malik dalili ya mutu bi da illazi tarka da yuri duk da hutu ma ma ba alakal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa'a wa ba'a huwa man istara ke duk wani mutum da ka na da alaka da magani ko na da alaka da likitanci an taɓa yin shi ya mutu kuma yanzu inda kwarewa da sanin magunguna na sa a daɗe a raye sai ibnu sina da suna nan ibnu sina da nake cewa a desina kaga kwararren likita ne kuma famasi ya san magunguna amma ko da mun ka je ka samu wa fiyati a ayan to sai gana ka to ga rasuwar wani ga rasuwar ibnu sina an yi gwagwaro na ya kada an wallafa kada an yi kada har bokanci yayi ya yi duba ya yi sati ya yi wane ne an tattaka komai duk da kake sun ce ya tuba ya dawo rubutu alkitabu wa sunna ga kuma abubuwan sinari da ɗaya rufa idan ne ne su a wannan duk an taɓa to sai Allah ya ce mashi lokaci kaza fa yaktubu al-malak thumma yaqulu ya rab rizqu ya ubangiji arziki a wata da'ira zan saka shi ajin masu nauyi ko ajin matsakaita nauyi ko ajin marasa nauyi kaga haka haka ya zaka ci an bar a dunkule ko to yana ba haka zai bayar ba a'a abin da yake nufi da arziki har ya gama rayuwar abinci kilo nawa ne yanzu masara sai a rubuta daga ran da ya fara cin masara zuwa rasuwar zai fi iya kaza ko buhu kaza kagan ya cinye na ƙarshe ana sa shi ne nuna Najeriya bai da abin daji ɗigon ruwa ɗigo nawa ne sha lita nawa tanka nawa numfashi da iskan da zai shaƙa guda nawa Allah dole duk sai a hada a lissafa ce to guda kaza arziki kenan wanda su ne manya-manyan arziki shi ne fa ya kazi rabbuka ma sha'a sai ubangijin ka ya hukunta abin da ya ga dama haka Allah ke ganin dama sai ce to ga irin arziki sai ga kawai shi in an ga dama Allah ya ga dama ya woshi daidai da mutanen gidan su ka dangane da abinci za ga wani irin abincin mutanen gidan bai kyamar kowane amma za ga wani uwa ɗaya ko ba ɗaya ki ko bai san abincin da aka biya gida ko ba da gangan yake ba tun farko rubutun Allah sai yau kuma bari na kwarewa ko ni da gangan rubutun da abin da za ka yi da gangan yake yana sane ba aka ci ba ne in kwarewar ce za a nuna kuma a nan ta ce shi kuma bai kyamito daga wuri kaza ma ko bai san kaza to duk sai a yi maganar arziki shi wa ya tugul malak sai mala'ika ya rubuta kuma ya faru jin malaku da sahifa fi yadi daga nan sai mala'ika sai ya fito daga ciki mahaifiya da wannan takardar yana rike da ita a hannun shi fala ya jiro alama umira ba zai kara komai akan abin da aka umarce shi ba wala ya kusu ko ba zai rage ba ba daɗi ba rage haka zai fitar da wannan sako mana haka wannan al'amari kuma zai gudana wannan hadisi zaka same ta cikin kitabul qadar inda wancan hadisin ya fita a cikin babin da shi al-Imam Muslim ya kulla da babu kayfiyati al-khalafi al-adami fi batni ummihi daga hadisi ne da babu kokonto ko kwaya ɗaya kan inganci shi wa fi lafzin akhar a wani lafazin kuma daga dai shi al-Imam Muslim a cikin wancan kitabul qadar a wancan babi na kayfiyatu لخلق الآدمي لكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولوني هاتين ناجما سن الله تعالى من تلا سبت أدريت لكل وانا قد يقول إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة duban maniyi na sauka a cikin mahaifa kwana arba'in kuma ya tasawwaru alaihin malak a wata riwaya kamar da imam annawawi a cikin sirrin da yawa muslim da wasu wurare ya tasawwar da sadu an ce ya tasawwar da sad da ya tasawwar to dan bambanci an ce ya tasawwaru alaihin malak sai mala'ika ya bi umarnin Allah wajen fitar da hututul arida na rayuwar mutum kamar wancan bayanin da ya gabata ko kuma su kuma ya tasawwaru alaihi malak sai mala'ika ya tsallaka ya shiga inda yake sai mala'ika ya tsallaka ya shiga ba wanda zai hana shi sai dai ka sani akwai da sadun da suna da abin da yake cewa mu'aqaba wani harafi ya karɓa wani ko ma'anar ba ta canza ba ko da Qur'ani muna da irin wannan kaga as-sirat da sinu a da sadu da as-sirat da si da da sinu duk ma'anar su daya kada bi tasbiya a cikin bayi na Fatiha wa inda sirati wa sirati li kumbula kaga rubutun ya raba su بحيث أتى وذا يشين أشمها لدى قلبه idan suka zo a karatu a kira'at muna da salo uku ko ba ta yi na sirasa da sadin wani shi ne riwayar da za ku ta gada shi muka ci ko kuma ka ce as-sirasa wa inda sirasa da sirasa da kumbula aliman kumbula sai ka ce idan sirasa da sinun kawai wa sada شينا أشمها والزاي والفات زاين أشمها لدى قدم shi kuma wajen alimamu hadafin ya zo sai ikimani ita sadin din sai shafo mata ƙanshin zayo to da ka sai surka kamar da ka sha shayi sai ka haɗa dan wani lemu lemu wani wata abarba abarba za ka yi tantanan shayin ka ya ta da nau'in da ba su da wannan mixin idan ya rufe sai a samu kafin sai a shafo mata zai ta ce a zirafa ihdina zirafan mustaqi da fadin da sinin suna da mu'aqaba ta aku suna cewa da mu'aqaba na hawiyya ko da mu'aqaba saukiya to nan amma akwai bambanci wasu kuma suna ta da ya tasawwaru alaiha al-malak da ya tasawwaru duk zai dauki ma'anar ce gwaya ɗaya cewa mala'ika zai tsallaka ya shiga daga nan sai ya bi umarnin Allah wajen fitar da wa'incan bayanai da ake nema. Kada Zuhairun, a simtuhu kala, Zuhair yake cewa ina zaton ya ce, Allazi ya faluku hafa ya kulu ya rab, shi wanda yake halitta ta Allah kenan. Fa ya kulu shi mala'ika zai ce ya rab, ya Ubangiji a zakarin amunsa, namiji ne ko mace, fa ya jaru kun za ku zakaran a wudunsa, ya ta yi mai da shi namiji, ko mai da shi mace gurgurin yadda ya ga dama sai kulu ya rab a sawiyun a mazairu sawi na tsatse ko mara nutsuwa nan ta bangaren abin da ya shafi nagarta kenan ko kuma a sawiyun wanda yake da daidaitattun gabbai kamar lafiyayye jirarren mutum ko ko gairu sawi musaki na kasashe har shi musa yan tambaya sadakan za mu haifi yaro tsaf wallah sai daga nemi izinin Allah kada ya maka yin wata ce ai na ga amfanin aure tun yana wata ɗaya kake zuwa kar ka ba Allah haushi ya gwada ka kada ba a ka gunan ta kamna ne a kai ne ka gode kai ne ka gode ka je asibiti ka tara kwarfinsu gani ne wane ne kowa ka ziyarci gidan sai ka ga wani murgudadde a cikin yayan mu shi kwararren likita ya aka yi haka wanda shi tun cikin na da awa ɗaya ma ya fara ga cikina yau ga wani murgudadde lokacin da Allah ya ce cewa dan dan dakta ne murgudadde shi kuma an gama za a tafi ingila a haihu ko germany ko cuba a dawo da yaron a murgude Allah ya riga ce a murgude zai to ko ya zama tawi lafiyayyun gabbai ko lafiyayyen hankali haka na ja'alul muslimi da kalmujirimi da ke zayoyi idan za mu mai da musulmi zama kan kudurmai أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون فاسق يدي إلى مؤمن كون أعبدي هو تسي ملائكة يتي يا رب أسوي لا تيي كون سبت أما غير السوي ko mara lafiyar gabbai ko mara tunani sai da alu sai da alu Allahu sawiyan am aw ghayra sawi sai da ne da ko lafiyayye ko nasasse ko kuma aka san maka kuma ya kula ya rab sai malaka ce ya ubi imarin ku menene arziki Allah menene arziki a fada mai rubuta dangin abinci da yaran abincin da zai gaji dangin abinci a dangin tufafi dangin wurin zama dangin aiki dangin waye duk za a lissafa su ne cikin arziki wa ma ajaluhu Allah menene ajalin shi wa ma khuluquhu Allah menene dabi'un shi kaga da ban da biwa nan wancan sauyin da yake koma fi dalili al-khilqa zahira dabi'a kinin halitta na zahiri Allah wannan mutumin wadanne irin ɗabi'u zai zama ya ta ya ce tantirin makaryaci ko sai a rubuta ko sallah kuke sai ƙarya ko sallah haka aka zubo ni wani kuma gaskiya zai fi sun ci gaskiya mai haƙuri mara haƙuri kamar tare mai kaza mai kaza kuma yadda ado in ba ku shafiyyar hausayya da ƙarshe sai Allah ya yi ko dai ɗan wuta ko kuma ɗan aljanna hukuncin da Allah ya kuma da isa ga amma ya ba. Ba fi lafin akara a cikin wani lafazin na daban wanda shi din ma da daban mutum ya tafi a cikin kitabu da kadar yake ta na malakan muwakkalan birrahi. Lalle akwai wani mala'ika da aka wakilta da kula da mahaifa. Ka duba sabuwar kula irin da Allah. An kula irin da Allah. Shi yasa da kan shi ce ni ke kula da gare sa ta da yamma. yini da dare kul mai yakhluqukum bil layli wan nahar hatta yarda ko kan da yesu wai wai ke kula da su yanzu akwai wata gwamnati ta kafa ma'aikatar mahaifa babu illa ya kace ma'aikatan lafiya shikenan an gama iya abin da zai iya yi kenan sarkaki ne sai ce to ga wani bangare ga wani agency ga wani waye ga wani waye amma Allah musamman ya ware mala'ika shi wannan mala'ikan mahaifa kawai zai rika kula da ita duk abin da ya shiga mahaifar ya je ya ɗauko rahoto kuma bai bushe ba yana kan wannan aikin idan arada Allah azza wa jalla an yamluka shay'a idan Allah ya nufa ya halicci wani abu bi iznillahi bi izni bi bid'in wa arba'ina layla ga darare arba'in da wani abu kamar da ya gabata a wata riwaya arba'in da biyu kawai sai Allah ya kira wannan mala'ika ce to zan yi halitta mahaifar wanci matar wani ko kaza ko kaza maza ka je ka ɗauko rahoto kafin kimta da bismillah mala'ika ya zo la ya asu Allah ma amara to shi ne sai ta mata wannan tambayoyi ga kuma yana cewa ko ga wani sun yana rubutawa yana gama ya nadi ya fito da iya sai a aji a kan shi mutum zai gudana a kan shi mutum zai gudana shi ne gamin da ke ma shi ta kana wa illan asha wa ma shi ta illan ta kana ya ku fa na ka tala ibada ala ma alimta fa fil khalqi yadri al fatawa al muslim فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم رقيق ومنهم حسن على ذا مننت وهذا قتلت وهذا أعنت ولا نمتعي don ita bai ni ban da rigima da Allah in ya so in abu ya sale ni zai sale in bai so ba ko na so na abu da ba zai yi ba yace Allah shine ya tsaro zubin halitta fa fil khalqi yajri al fatawa al musi a wannan rubutun da aka yi a kan ki dole mutum zai gudana matar mutum gabarin shi ko an aka rubuto to kawai gara ma ka yadda za ka wani ta jin haushi ai iyaye suka mata ba sun suka mata ba ba ruwan akwai wanda suka matsanya gudu aka haƙura za ka ji ko yanzu ana lissafi ko wani yanzu shekara arba'in da bakwai kenan tun da aka sai a ruwanci ba ta yadda yake ba ko yana najeriya ko yana kasashen waje ko yana da rai ko ba rai ka ga gida allah bai kasar zai a ruwanci ba sai aka yi ilhama yanzu ka turbu min albalad ko farra kai kuma da allah dama iyayenka sun yi ne sun yi magana ne a gaban yan adalci ya za ka aure ta magana ba ka so a kura kawai don ka sallama Allah ya ce wancan zubin halittar akan shi yara ke gudana akan shi manya ke gudana a cikin mutane akwai dan wuta akwai dan aljanna za ka wani zubin halittar da an moshi da kyau har wannan sai mala'ika ya tambaya Allah yaya kyakkyawa ko ko yaya eh can amma a rage kaza ko ai kaza ko ai kaza ko ai kaza aga mutum ya fahimta ka tauhidin mutum zai dawo ya zauna sai ko mutum ya fuskanci rayuwa yana mai kallon wannan tsari na Allah shi kenan mutum ya huta ثم ذكر الحديث sannan ya ambata hadisa mala ce fattafaka hadithu ibn mas'ud zai fara hadisi kenan hadithin Abdullahi dan Mas'ud ya haɗi wa hadithu Hudhayfa ibn Husayn asirin da hadithin Hudhayfa dan Asid al-Ghifari ya haɗe ala hudufi sha'anin wa halin zutufati ba'da al-arba'ina dukkan waɗannan hadisai guda biyu sun haɗe kan abin da ke faruwa ga dugon maniyi bayan ya kwana arba'in ya za a yi ko mala'ika su duka sun tafiya su za a yi nan sai ba a yi ko mala'ika ba su duka sun haɗu kan cewa idan maniyi ya kwana arba'in zai canza zuwa wani yanayi su duka sun hada akan haka duka hadisa wa hadithu hudayfa mufassarun wa mufassirun sarihun bi anna dhalika yuktabu ba'da al-arba'in qabla nasrihi fihi shi hadithin hudayfa yayi fassara karara da cewa za a rubuta abin da zai faru da dan adam bayan digon mani ya kwana arba'in kuma za a yi wannan rubutu ne kabla nafkhir ruhi fihi kadan hura mashari ai kaga huraren yana zuwa ne bayan wata uku to amma yaushe mala'ika ne zai ce ya rab a takarun amunsa ajalu amalu kaza kaza ka yau zai wannan hadisin abdullahi dan mas'ud kamar in ka kalla zulun shi yana cewa za a yi haka ne bayan wata uku shi kuma hadisin abin nan Huzaifa shi kuma yana ce a'a da dubin mani ya fi wani arba'in za a zo a ɗauki waɗancan statement ɗin tun ma ba a hura mashi rai ba daga nan sai bayan wata hudu kuma sai a zo sai a hura mashi rai amma maganar ya zai rayu an riga an yi dokumentin an gama komai amma riga an ajiye duk duniya wanda ya sai canza dan rekon ne ba ma wanda ya san inda yake bayan Allah na gari ma bai san inda suke wannan da wani yace kamata ka taɓa fi riwaya din Bukhari kamar yadda ya gabata a riwayar Bukhari wa ma hadithu ibn Mas'ud amma hadithan Abdullah ibn Mas'ud fa hadu al-babu fa hadu al-babihi muwafiq da hadithin Hudayfa wani yanki wani sashi na lafuzan shi ko ɗaya daga cikin lafuzan shi ya dace da hadithin Hudayfa وإن كان ذلك التكاليف والكتابة بعد الأربعين قبل أن تخرج فيه tare da cewa shi fa hadisin Hudayfa ya tafi kan cewa kaddara wanda za a yi wa mutum da yadda zai rayu da rubuta abin da zai rayu a kai na ajali da kaddara da arziki da shakawa ko sa'ada to ana yin su ne bayan kwana arba'in da shigar dugon mani ma'aifa kafta kafta ruhi fihi kuma kafin abun bane amma tare da haka dai akwai lafazi na Abdullahi dan Mas'udin da ya karfafa wannan manufar wannan ma'anar wanda ke nuna kenan inda ka ga hadisin Allah dan Mas'udi bai fito da wannan karara ba to wannan sun yake ne tunda ai a can bai ce maka ba haka bane kamata ka tabbata riwayar Bukhari kamar yadda ya gabata cikin riwayar da Imam Bukhari wa nafsuhu lafazin shi ne kuma yau shi ya ba kan dawo idan ya malaka sannan sai Allah ya aiko mushi da malaika da arba'in kalimat da kalmomi guda uku فيكتب عمله sai malaika ya rubuta aikin mutum nan ba har aikin kare da kuke yi har aikin kare ce aini ba na son aikin kamfani ba haka za ka faɗa ba za ka yi ƙarya wallahi ɗaki za ka je ka ce Allah ban san aikin kamfani ka faɗa mace kai da shi amma ka fito dan da ke a teburin mai ɗaya sai haka aka rubuto ba a ce kaga wani ko kuma a mutanen mu duk da wannan da su ko ya tsinki ne wa aiki kuma yanzu aiki yake ko bai so ka tana kuma shi yake so bara za ka ji wani ya tsinki ne mu wani da a yanki da ta ni da yi shi gara in ta barci wannan kai dangi da abin da bai san ko irin wannan aikin yake kawai ya nuna ma bai da sarki sosai ai kawai in an baka son wani abu ko bar mutane su kwanta karfe biyu uku hudu na dare ka cika faɗa wa Allah kai da shi Allah tsakani ga Allah a ra'ayina ban san kaza amma in ka bayar fa na san kaga wannan kai da shi ne in shi kuma ya ki yadda ya canza sai shi wancan da shi kadai ya san ka san ba ka so kama ka je dandali yana cewa ina aiki a Kaduna me za a yi ai in ba za su ban a zare ba ita da ni sai ga shi a baka ba wanda ya maganar aiki sai ce sai an jima da shi Allah ya ce a fatakwal za ka yi kuma ka ce wai a kaduna baya maka nisa to in yi abu bai maka ba to gara ka faɗa wa Allah Allah ni a tunani na ga shi ga shi shi ma hakan ba na da ni bane ka roƙi Allah abin da ya ji zama alkhairi Allah ya ce to da dama za ku tsani abu sai zan muku alkhairi so da dama so da dama za ka ga wani tun a firamare kun taso ya yi ku kokari kowa ka tambaye sa ajin ku na firamare za ga cikin masu kokarin ajin akwai tun daga firamare bai kara karatu ba to kuma akwai wanda kila kai kuma yanzu shi ke ba ka yanzu duk a gama abin prof ina zuwa to wallahi yara za su biya su za su samu goma sai da ya baka sai dai ka iya ɗaukar haske kamar kamfanin batalin amma ko kuma ba kayan shi ko bai iya ado ba abu abin da ya dame haka aka zubo abu za ga tun daga can an yanki shi daga nan ba zai kare yin wani aura sai kuma ka daga kowa da yadda aka tsaro to kenan mutum kare zo ya yaƙi salo wani salo na rayuwa sai a rubuta irin aikin da mutum zai yi wa rizku ko wa rizku da arzikin shi وأدله لأدله وشقي يا يا تاتي وشقي ياتي وشقي فيكتب عمله ورزقه وأجله سنة فهل هو شقي أو سعيد من دولة هي ترك من دولة هي شي wannan mutumin dan wuta ne ko dan aljanna dan wuta ne ko dan aljanna to kenan wannan talazzar yana nuni da cewa kafin da zai ba mu shine tunda dai wancan guda uku jumla ce ta iliya ita kuma jumla ce iliya tana canzawa jumla ce iliya kuma sabita ce la ta takayyar to kenan kamar yanzu abin da yake ba mu kenan abin da aka kaddaro maka na aiki in ka iya fadanci da mayanta da ladabi a wajen Allah zai iya canza abin da ya rubuto maka na yanki in dai ka iya wayin ta abadan zai iya canzawa kuma zai iya canza maka arzikin ma kuma zai iya canza ajali kuma kaga annabi ya faɗa haka cikin hadisin anan ya ce Allah na iya duk mutumin da ke so Allah ya ƙara mashi arziki shi akan abin da aka rubutu an kaddaro kai har ka gama rayuwarka tun daga silai kwabo nera nera goma na yawon sanda har zuwa abin da za ka karɓa na sai da amfanin gona ko albashi duka dubu ɗari biyar ne kuma shekara hamsin za ka yi kuma Allah da dama aka za ta ɓari ko an ba ka kafin ka je gida sun fashi ko ba za ka ci su ba sai ka je ke ta abin na cikin ba bai aljihun ya huje kuma a nan na saka wallahi kenan ba na goma dan ba da ya faɗa wuta to idan ka iya fadanci da zaki da ladabin addu'a Allah sai kai da rigar nan ta an canza ta kuwa miliyan kuma ta canzu waye zai yi magana ya Allah bayan majalis gudu ne kamar na ce sun buga guduma no ina sannan da ce wanda ke so a canza zubin da aka yi na arziki a nannin kamashi kuma wanda yake so a tsara mashi a kwanaki faliyarci da rahimau kawai je ka sadu da zumunci shi ne malamai suka tattara suka ce in kana son waɗannan abu biyu su tabbata ka yi biyayya ga iyaye sannan ka zama mai dan karanta da zumunci wala har shekaru sai an tsara maka masu tarihi suka ce wai shi wannan ƙarin ƙari na albarka ko ƙari na hakika a ce misali shekara hamsin za ka ce a samu shekara hamsin ɗinka albarka shi shekara hamsin ka yi abubuwa da yawa wanda za ta amfani al'umma da kai a lahira a suka ce a kawai Allah ya rubuto da lokacin da malaika ya ce ya rin Allah ajaruhu ke samun shekara hamsin sai a rubuta hamsin kawai ka zo kana ma'an kana sadar da zumunci kana jiya ga iyaye kana kyautata musu to da ya kira ya ce wannan wani hamsin muka ba shi ko mun kara mai talatin tamanin zai kai mala'ikan mutuwa teknos karɓar safon an gama talatin din kuma ta hau kuma mala'ika suka ce wannan ƙari shi ake ne kawai mala'ika ne ke kaga wannan fa yau zai mutu amma an kara mai talatin ya fi ƙarfin mu ya fi ƙarfin mu amma ba da shi ɗan boko shi zai rika medical shop a manyan kasashe ai tun da dai Ariel Sharon wani kuntukurin mai hude ne ke yi da addini kafin ma Allah ya kashe shi sai da ya mai murus na kagen ABT ko za su yi mutane murus a jihar da suna aiki ya zai maka ya ce wata kana ba ta da daɗi duk gaba ɗaya eh gaba ɗaya kai ka ajiye ta za ta iya juya kai ma a hada da shi zai na ga murus nan ba wani tambari kowa ya shiga lamar da yi mara buka aka ɗauke wuta ba za ka hango wuta a gidan shi ba duka ɗaya ne ko da wuzuri ya har na jiha ma ba a ƙasar to haka Allah masaukin sarki ya sa to idan mutum ya na sadar da zumunci yana biyayya ga iyaye yana kyautata musu zai samu wancan tsada to kaga anan kamar salon zancen sai yana nuna haka saboda shi fi'ili yana daukar tajaddu ne kaga misali fa yaktubu amalahu me yaktubu yana rubutawa kuma zai iya ƙara rubutawa fi'ili mudari tudu yake to tunda kuwa yanzu sai a ce malaika rubuta aikin da zai yi to tun da fi'ilin to akwai yiwuwar kuma nan gaba mu ƙara rubuta mashi wani aiki sai mu share na da to amma da aka zo wajen dan wuta ko dan aljanna sai aka ce wa shaqiyun jumla ismiya jumla ismiya fa yuktabu amalu fa yaktubu amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa hal huwa shaqiyun am sa'id mun kada da khabar shi shi fi'il ismi jumla ismiya kwata kwata ba ta canzawa shi sa suka ce zancen da aka yi da jumla ismiya ya fi karfi akan zancen da aka yi da jumla ismiya to yanzu kenan wannan ana ce wannan rubutun na takawa ko sa'ada su ba ta canzawa amma za a canza mutum aiki za a canza mutum arziki za a canza mutum ajali amma wancan ba za a canza ba an riga an rubuto shi za Allah yake cewa na sallama yake lokacin da ya halitti cikin daga yankan daga adam ya halitti duk wani rai da za a da zai rayu a wannan duniyar ko da sakan da yi ya tara su a wani wuri tsawon tukunnin shekaru ko wai su yi ba Allah yake cewa na danko ya ciko hannun da Allah kaɗai shi kaɗai zai iya girman hannun ya ce wayannan zan halitte su nan gaba kuma cikin aljanna ne wala ku ba ne ko wanda an tsara zan ciyar da su daɗin da ya fi ƙarfin biyayyar da suka yi man kuma haka na ga dama daga da Allah ya sake kan fito raguwa ita yannan kuma in wuta ne wala ku ba ne kuma wata ba ce dan wuta dan wuta ne ai wani mai waka na nuna yana ta lalatacce lalatacce ne ko a gidansu yanzu mutum na rashin kunya ko a gidansu bai da ita ko a gidansu bai da ita to dan wuta dan wuta ne tun a adamu durrati har a rubutun mala'ika na ciki yasa aka zo da shi tun da ismiya wa taqiyun aw sa'i thumma yunfaqu fihi ar-ruh to kaga wannan me yake nunawa duka wancan rubutun za a yi shi kafin a busa rai fa hada sari'un wannan bayani ne karara annal kitabatu wa su'alal malak tambaya a rubutu da za a yi da tambayoyin da mala'ika zai yi wa Allah kabla nasar ruhi duk za a yi shi ne kafin a kusa wa mutane wa huwa muwafiqun lil hadith bi hadith Uzayba wannan kuma ya dace da hadithin Uzayba fi zalika cikin haka yake wa amma lafzu hu al-akhir amma da fa zai bayan ko kofi ne hu sai a kusa mata rai wa yau maru da arba'i kalimat daga nan sai wa muskeki da kalmomi guda hudu fa dai sai sai wannan ka bai fito da bayanin da ake so karara ba إذا الكلمات المعمول بها بعد أن تكرروني أو أن مرم بسنا نون التيوى كالمؤمن تبايك مر من أبوه تزا أيسني بايا أبوسا ومسيري فإن هذه الجملة معصوفة للواو وما مثالي إن كدوك حكري sai bayan an hura wa mutare a gaban shi yana ji ko ana cewa kaza to kaga shi kuma Allah ya kara nuna ikon shi in mutum ya yi sai ya tuna ba da zai iya tunawa ce eh kuma zan iya tunawa ina ciki wata hudu mala'ika ya zo na yana cewa kaza kaza kaza kaza to amma yake cewa amma wancan bayanin da ya gabata shi yake inganci cewa wannan rubutun da za a yi kafin a rubuta rai saboda ne fa inna hadhihi al-jumlata ita wannan jumlar ma'tufatun bil wawu ai mata aka ne da wawu wa yajuzu an takuna ma'tufatan ala al-jumlati allati tabiha ويجوز أن تكون معطوفة على سلة الكلام المتقدم ذاك يا ألد كذما أن يأتى بنتني أكن جملة تتجبى شيتا كوكما تزما معطوفة على الكلام المتقدم akan wani zance da aka wuce a baya ko wanda zai gabato a gaba a takaice dai aka ji da wawon baya nuna cewa abin shi aka fare za ka yi zuwa ka ce ta wanda na kai dafata umaru wa usmanu wa abubakar daga ɗaya daga cikin waɗanda suka yi khalifanci akwai abu akwai umar akwai usman akwai abubakar me yasa kai abubakar sarki sai kai ba ku ba da jirar sun ta yayi saboda adadi da wawu kai sai kai abubakar umar wa usman wa abubakar amma ba zai yi muka zo ka ce tawallala kai da fata umar wa usman thumma abubakar wannan kwamfada ne bai yi ba sai zaka na nuna abubakar ya karɓi khalifanci ne bayan usman kuma wanda a tarihi ba haka bane to nan ma tunda aka ji da wawun aka yi fa yunfaku fi dirru wa yuqmaru ba thumma yuqmaru ba to ba zai ci karo da abin da ya gabata ba yace ayyujma'u khalquhu fi hadhihi al-aswar ana tara halittar mutum a waɗancan matakai wa yu'maru al-malak sai a umarci mala'ika bi kadri rizqihi wa ajalihi wa amalihi sai a umarci mala'ika rubuta arzikin shi da ajalin shi da aiki wa wasa da bai da jumali kaula hutu mai yun fahu fi hiru yana cikin wannan bayani sai kuma ya zo da jumlar sannan sai a buta maka rai bayanan da ta'akkuri na ruhi an tsaurin nutfati wal adaqati wal mudghati domin yayi bayanin abinda ya riga ya gabata abinda bayanan da ta'akkuri na ruhi bayani kan jinkirin busa rai an ɗaurin nutsufati daga waɗancan matakai na dugon mani da alaka da muzga cewa tun shire ba a busa shi ba sai bayan an tsallake waɗannan matakai ba ta amman kai ba ta bisunma kuma ka lura yadda ya zo bisunma fi fasle na sirru wajen rabewa game da busare wa bil wawu fi qawlihi wa yu'maru bi arba'i kalimat da kuma ka lura yadda ya zo da wawun da yake wa umaru da arba'in kalimar bai ce sun wa umaru da arba'in kalimar ba can ko bai ce wa yin kwafi yin rungu ba fatta fagar sa'irin a hadisi da hamdulillah da wannan sai muka fahimta hadisan gaba ɗaya sun hadi za a rubuta wa mutum abin da Allah ya so ya rayu a kai na kaddarawar shi da ganin damar Allah sun mutum na dubban mani amma ba za a guda masa rai ba sai ya kai wata uku daga nan ya kare shi watannin a aike shi ya gudana a kan abin da aka rubuta وبقي يقال يا رجل كما يأتي حديث حذيفة يدل على أن ابتداء التخليج عقيب الأربعين الأولى يا رجل أكاوة مسألة سوى حديث حذيفة ينالوني بسوى فارا كنا حلتر متوم أنا فارا تلي دزانا تقوم مني يا جمع فانا أربعين abin da yake nufi yaushe za a sa mutum ido da kunni da kai da gababuwa da kashi da ciki da zuciya wai yaushe za a sa wa mutum shin sai ya tashi daga dugon mani ya koma gudan jini ya koma gudan tsoka sannan za a zo a sa wa'annan ko ko a'a tun da ya kammala kwana arba'in na dugon mani yana haramar tsallakawa gudan jini sai ya fata sai a zuba wa'annan zubin halitta to wa'annan halittar shi ne su kuma suka fito da hakikanin yadda abin yake wanda shi hadisa Allah kan mas'ulin kamar ba haka yake nunawa ba amma kuma yake shi ma babu cin karo da juna to yace wannan matsalar ita ka rage yace wa hadith ibn mas'ud shi hadisin Abdullah ibn mas'ud ya dulli yana nuni ala annahu aqiba 40 salisa hadith Abdullah ibn mas'ud yana nuna za a yi wa mutum sirrin halitta ne a sabon shi da gani da kunni da ido da kafa da sauransu bayan ya gama mataki na uku duban gudan tsoka kenan fa kai fa yusma ubayna kuma shi kuma hadisin ku zai fahimta na a'a ai da zaran mutum ya gama kwana 40 na farko na dugan mani za a zo a yi wani tafsirin halitta Allah ta faru na cewa sai kai wata arba'in arba'in su kwana ɗari da ashirin wata uku shi kuma ne na tafiya kwana arba'in wai ya za a haɗa wayannan hadisan sai da aka kyama hadisin Hudaifa amma shi hadisin Hudaifa fasarihum fi kauni zalika ba'da al-arba'ina ya fito da bayani karar cewa za a yi haka ne bayan kwana arba'in wa ma hadisi ibn mas'ud amma hadisi abdullah ibn mas'ud fa laysa fihi ta'arud bi waqti at-taswir wa at-tahqiq kuma sai bi hadisi da wata kuma shi bai kawo wannan matsalar ba kawai ya tsero dai bayanin matakai ne amma bai faɗa ina za a suranta mutum ba wa inda ma fi ne bayanin adwarin mutafatti kawai ya faɗi matakai da duk mani zai bi wata wata nafko da ha ba da kulli arba'ina da yadda dukan mani zai tirata ya koma gudan jini bayan duk kwana arba'in daga nan zuwa gudan tsoka bayan wata arba'in da wata ku bada arba'in da sadisa daga nan bayan arba'in da uku yau fa ku fiye ruhu sai ya kunta mace rai wa hada da mai ta'azzar da ku hadisu zuraifa wannan bayanin kuma hadisin zuraifa bai kawo shi ba bal tasbihi hadisu ibn mas'udi hadisan da ta fasu kadai ya kadai tire fasharaka al-hadithani fi wujud amrin ba'da al-arba'in al-ula yanzu sai hadisan in ka haɗa sai ya zama na wancan hadisin ya kara maka ilimi akan bayanin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud na cewa duk da shi Abdullahi ibn Mas'ud a hadisin shi bai yi bayani annabi bayanin ne zai faru bayan arba'in da farko ba to hadisin ba zai ya nuna maka akwai abin da zai faru kuma su hadisai a jama'u la min tarfi haɗa su ake yi wakata hadisin Hudayfa hadisin Hudayfa ya ya ke kaltu da cewa da annabi da tasiriha farkon surata mutum wasu karke a da halittar mutum ba da arba'in da lalla bayan arba'in da farko ne waktarsa hadisi ibn mas'ud hadisi Abdullah ibn Mas'ud kuma ya kade shi da anna nafsar ruhi cewa halitta rai ba da fihi bayan shi ba da arba'in da salisa ana yi ne bayan arba'in da washtara kal hadisani duka hadisan guda biyu sun yi tarayya istidlalul malik rabbuhu cewa mala'ika zai nemi izinin ubangiji inda tafiyar sha'anin mauludi fi khilali zalika wajen kaddar sha'anin rayuwar wannan tantayi da ke ciki a daidai wannan lokaci duka hadisan guda biyu fasa da fasa kalimatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duka hadisan guda biyu sun dace da kalmomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa saddaka ba'daha ba'da kuma sashin kalmomin daga riwayar Abdullahi ibn Mas'ud sun gaskata sashin kalmomi na hadisin Uzaifa yake wa hadisul mas'ul fi amran hadisan ka ta mas'ul na cikin da akwai al'amura guda biyu amrun nutfati wa tanqulha al'amarin tuban mali da tiratuwar tuban mali zuwa mataki na gaba na gudan jini wa amrun kitabatul malak da kuma al'amarin rubutun da malaika da yi malin tafsiru lahu fi hada hadda Allah ya kaddara wan nabiyyu akbara annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari bil amrayni fil hadith ya bada labarin al'amuran guda biyu a cikin wannan hadisi na Ibn Mas'ud قال الإمام أحمد حدثنا رشيد أنبأنا علي بن زيد قال سمعت أبا قتيبة بن عبد الله يحدث قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النطقة تكون كالرحل أربعين يوما ثم مدينة تسنتي ثم حيفا فانا أربعين على حالها لا تتغير أيد يجتك أيوة تكون من إباء وإنشنس sai za mu zanna ruwa ba wanda karar alaka idan yi mutu kwana arba'in sai ya koma gudun jini sun ma mutu gata daga nan ya zama gudun tuka kazalika kamar haka na tsawon kwana arba'in sun ma ibaban kazalika sannan ya zama gudun tsoka a kashi ya kakkafu ya yi girma shi ma cikin kwana arba'in sai za a ranar lamun yin sauri ya kan kawo idan Allah ya cikin daidaita halittar mutum ba a kakkafu ya daidai malaka yalla ya aiko mala'ika sai kulul malak alladhi yali sai mala'ikan da aka tafi da ayra هذا كرم أو أخرسة a tafiyin alka'i na miji ko haske dan wuta ko dan aljanna a kafirun aftawi gajere ko dogo a nafisun amza'i sauyayye ko mai tsari wanda yake abubuwan shi za su zama rayuwar sai a hankali ko mai adinna yalwa abubuwa utuhu wa ajaluhu Allah a faɗa mun irin abincin da zai ci in ka ci aka rubuto maka dole ka fata dole sai ka ci tuwon dawa sai ka ci tuwon data sai ka ci shinkafa mai tsakuwa sai ka ta ita ya rubuta har ka rika ci kana da wuce shi ne daga sama tafin ya fi karfin ta wallahi tafin ya fi karfin ta sai dai kawai ka shawarci mata su rika raikewa ba ta fulla masa tsa'atu amma kai duk haushin ne cin mara tsakuwa kayan haskada kuma mutum ga inda aka rubuto mana wajen sannan a sahihun an tafi ana lafiyayye ko mara lafiya kana ko yi fa yabtu dalika sai malaika rubuta kullu dukkanin wannan sai dai suke wannan isnadin yana da rauni isnadin ne mun kafi akwai abu ubai ibn abdullahi bai ji daga mahaifi shi ba haka ali ibn zayd ibn julan shi kuma da yake ne sai wani hajjara cikin fasar da zai da dari da goma sha ɗaya ya tattauna a kan wannan hadisi inda ya faɗo yadda maganganu fa hada alhadisu fi istifa to wannan hadisin ma gaba ɗaya ya ce malam ya ma warkar mu da komai yanzu gaba ai matsalar ya inganta to shine matsalar amma in ya inganta ta wata fuska ma sha Allah ya warkar wa inna alhadisa ba da arba'in salisa to kenan yanzu abinda za a yi bayan arba'in ta uku wanda kenan shine hadisi Abdullahi dan Mas'udi ke nufi تسمية الخليج عند نفس الروح كما ديني تحاليسا لوكا كندا ذا أبو سري yanzu kenan abin da yake so ya ce mana babu cin karo tsakanin hadisin Hudayfa da hadisin Sallallahu hadisin Hudayfa ya ce za a gama gina halittar mutum tun mutum na duba mani hadisin Abu Sakan Masudin ya nuna a'a sai an kai arba'in ta uku lokacin da za a busar to shine wannan hadisi in ya tabbata yana cikin nuna mana eh ba cin karo da juna lokacin da mutum ya kai kwana arba'in duk wani ya kai kwana arba'in za a turo za a fitar da kuɗi a fitar da hanci a fitar da baki a fitar da kai hannu kafa duk za a fitar daga nan sai mutum ya tsallaka ya zama gudan jini ya tsallaka ya zama gudan toka daga nan sai a fito mana ya ce je ka tusa ma wannan abin rai wannan da muka yi rubutu sun haɗu gwamnati to idan ya zo busa rai a lokacin ne za a daidaita halitta shi hannun da aka fitar a wancan karan ba a tantance dogo ne ko yaro tafin hannun mai kauri ne ko mara kauri mai faɗi ne ko mara faɗi hancin nashi dan dunkulalle ne ko dogo ne ko ya ne duk ba a cika to a lokacin za a cika duk a lokacin har ɗan yatsun shi a lokacin za a sassaita dogaye ne ɗan garjeru ne masu faɗi ne marasa faɗi ne duk a lokacin za a cika to kaga hadisan sa dan masudu wannan aikin da taswiya yake ne yayin da hadisin ba zai ba fake maganar abin nan samar da waɗannan filin halitta kaga kenan za ka yi cewa wancan na farko an yi su ne a dunkule yanzu kuma za a zo a yi su filla filla wanda za ka fito da hakikarin surar mutum yace ta suye da kashi yanka na fitar ruhi wala rai ba babu kukan ruhu Allah ko yanda na fitar ruhi bihi lokacin busa wa mutum rai wa ta'alluki haɗi da lokacin da rai zai ratayu da cikin mutum ya haɗu da hu fi halƙihi umurun za'ida ala tafalihi tabbas kai ka san sai ɗan adam ya samu canji ta hanyar samun ƙarin waɗansu al'amura a kan asalin zubin halittar shi allazi kana ba da arba'in al'ula waɗanda suke ƙari ne akan abin da ya faru da shi bayan arba'in ta farko fal awwal kana mubda at takhliqi arba'in ta farko da za a turo mala'ika ya rubuta komai na bayanin mutum sannan ya fitar da surar halitta to nan mafarin halittar ne wa hada taswiyatu nan kuma bayan ya kai wata hudu to nan kuma daidaita zubin halittar shi ne wa kamalu ma qaddara lahu da kuma cika abin da aka kaddaro mashi da shi abin da aka kaddaro mashi da shi zaka ga akwai zubin halittar da me irin zubin halittar shi yafi dacewa da abu iri kaza to a lokacin da aka zo fitar da tsarin cikar halittar mutum a lokacin da za a fitar da cewa to an yi iri kaza ka rubuta mai to zubin halitta iri kaza ya dace da shi ya ce kama an da musu bi hannu wa kalakal arda qabla samai kamar yadda kowa ya san Allah sai da ya halicci kasa kafin ya halicci sama thumma kalakal samaa sannan sai ya koma ya halicci sama thumma sawwal arda ba'da zalika sannan ya dawo ya daidaita kasa bayan ya halicci sama haka tambaye ka me ya kamata halitta an ka kalla aiki sai ka ce a sama aka fara ita na aka dawo aka daidai ka kasa alhali ita kasar aka fara halitta kafin sama ثم سوى الأرض بعد ذلك ومهدها يشمتها وبسطها يبجيها وأكمل أكلتها ألا يتكها للجرسة تهجر الزبا أقواتها فذلك فعله في السكن والرجل أيكن ألا أمسوه وهذا فعله في الساكن wancan kuma da aka yi a ciki to shine aikin Allah a wanda zai zauna a ƙasa abin da fata barakan zawo a kan mukalifi na kenan yace على أن التخليق والتصوير ينشأ في النطفة بعد الأربعين على التدريب wannan na nuni da cewa halittar da suran tashi yana fara faruwa ne tun mutum na duban mali bayan ya kwana arba'in ala tajari sai an fashe ba kaɗan kaɗan kamar yadda kunna ba kamar yadda tsiro ke fara tsirowa shi ma za ka a hankali a hankali har ya kwani fa hada mushahabun fil hayawani wal nabati wannan kuma wani abu ne sananne da an ta ganin shi a dabbobi da tsare-tsare kama idza ta'ammalta halin furuhi fil bayla kamar da za ka lura da yanayin yan tsaki lokacin da suke cikin kwai fa inna ma ya kauna ikkabu min adabi fahmi kalamin da ita ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam to idan mutum ya kasa fa inna ya kauna ikkabu akan samu rikici ne kawai in adam fahmi kalamin da ta wajen gazawa ga fahimtar zancen Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya kasa fahimtar abin da ke kewaye da shi فالإنسان في أخفى أفعالنا يذكينا مثلا أتكم فهمتر مني موني مكي درون فهمتر لا في بيان المعصوم فأبيان تبنزل أن الله صلى الله عليه وسلم يبا والله المستعان ألا شيء أبو أن يجي مكوينش مالك وقد أغناك هذا بحمد الله أن تكمل في شارعين مالك كابونا بيان دنيمك والله إن شاء الله دموديا أن يا ودا تبكي na daga abin da masu sharhi suka rika takura kansu suna yi na bayanan da ba a ganewa su ne in ka tattara wannan hadisan ka koma shiru na hadisi wani wurin ne zai karanta sharhi ba ka gane da yake nufi ba to shi ne yake ta yanzu na fassara maka abin ka ji yadda abin yake ba tun karo da juna fa ta'ammalu yace kuma ka lura da shi wa wazin bainahu wa baina hadal jami'i ka gwama tsakanin wancan sharhi da wannan hada maka hadisan guda biyu da muka yi wabillahi tawfiqu yace duka ne da shi ga Allah madaukakin sarki yake to wannan shine bayani ne na wadannan hadisi da yake ke da amsar muhimmanci wajen da dallake sabobin halittar shi da kuma girma da ya kamata mu mu bayi ko da ta tura da wannan abu ina sai mu da nan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم